أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan marece na talata sha ɗaya ga watan sha ɗaya ga Ramadan hijira ta fiyayyen talikai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari shidda da arba'in da shidda. Dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda. muna wannan masallaci na sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu arda wanda yake a cikin birnin Sokoto a shiyar Polo Club muna cikin karatun tafsirin Al-Qur'an a jiya malam ya kare suratul Duha kuma tahiyya ta kama shi a yau sai ne guda zaka za mu tashi ga suratul Alam na sharaha insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
wannan sura ana kiranta alam nashara kuma ayoyinta guda takwas ne amma sura ce muhimmiya kwarai kamar wadda ta gabace ta domin dukan su biyu suna ƙididdigar ni'imomi waɗanda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun ga ni'imomin da Allah ya masa a cikin sura ta gabata cewa mun same ka maraya mun ƙarfafe ka, waje daga dalan fahada, waje daga a'ilan fa'agana. To yanzu kuma za mu ga wasu ni'imomi waɗanda aka yi mishi waɗanda ba waɗancan ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam na shara halak sadaraka, ashe ya kai Muhammad ba mu buɗe ƙirjinka ba, in shira shi ne a buɗe abu ya yi yalwa, ya yi faɗi, gaba idan an ce an buɗe gaba, ana nuhin aiji allahu fasihan rahiban, mun sanya gabanka ya zama mai faɗi mai yalwa, saboda me za mu cika shi da abubuwa waɗanda za mu aza masa masu nauyi, za ka za mu sanya abin nan gaban ka ya ɗauki hudu abin nan shiryuwa, mu cika shi da imani, mu cika shi da hikima, mu cika shi da haƙuri, mu cika shi da tausayi, mu cika shi da jinƙayi. Don haka dukkan halaye masu kyawu, to za mu cika ƙirjinka da su, wannan shi ne inshirah. Kuma ni'ima ce wadda an mai girma, wadda Allah ke yi ga bayansa. Don haka nan, annabi sallallahu Alaihi wasallam shi aka fara wa wannan ni'imar. domin shi ta fi dacewa da shi za a samu su ɗaiɗaikun mutane su waɗanda Allah zai wa zai yamma wani abu daga cikin wannan ni'ima wata aya Allah na cewa dinnan afa man shara Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih wato wanda Allah ce muka bude kirjinsa muka sanya mishi cewa yana tahiya kuma yana aiki bisa ga haske na Ubangijinsa, ashe yana zama daidai da wanda ba a buɗe jikinsa an ka sanya mishin haske ba, ba su zama ɗai. Fawailun lilƙasu ya ce ƙulu. Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe, min bushe zukatan saboda ba a buɗe su aka cika su da da hikima da ilmi da shiriwa ba. Za haka Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe irjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shi da hikima kuma wannan budewar tana da ma'anoni da yawa an bude kirjinsa tun yana karami wannan hadisai da yawa sun tabbatar da wannan kuma aqida ce ta ahlus sunnar jama'a da yawa sun yarda akan cewa an cire an buɗe gaban annabi sallallahu alaihi wasallama an wanke shi an cika masa shi da hikima sannan a sadda ya isra'i da mi'raj shi ma an cika ga hadisi sabiti an cika abin nan kirjinsa da hikima domin a yi masa tattalin ga abin nan saduwa da ubangiji subhanahu wataala to haka gaban da Allah buɗe ya cika shi da hikima to gaba ne wanda yake shiryayye an tambaya annabi anan cewa alam na shara halaka sadarak da siga ta tambaya wasu malamai na ce wannan tambaya ce ta kariri wato ma'ana ai haƙiƙa qad sharahana laka sadaraka lalle ya kai Muhammad mun bude kirjinka mun cika shi da hikima wannan baiwa ce wadda an mai girma wadda muka yi maka Allah ya ambaci sadar bisa ga sauran gaban jiki ba ambaci idanu ko kai ba Allah ce alam nashraha sadaraka domin shine muhallul qalb a gabanan zuciya take to zuciyar ake son ta tsarkaka a wanke ta a cika ta da hikima a cika ta da ilimi a cika ta da imani a cika ta da jin kai don haka aka ambaci gaban a wurin da ita wannan zuciya take shi yasa malamai ke cewa shaidan idan ya kafa tarkonsa yana son ya kama mutum bagirin farkon da zai fara tunkara mutum shine zuciyarsa da ya samu sa'a duk ya kama zuciya to shikenan ya cika ta da wasu wasi ya cika ta da humum bakan ciki da gumum da damuwa ya cika ta da wasu wasi zaka ga wani ko sallah arwalla ma sai ya kusan biyar kafin ya sallah to shi shedan ya samu sa'a tun da wuri-wuri kun gane don haka idan ya samu mashiga ga zuciya shaidan ya shiga to shikenan sauran gabai sun lalace duka kuma baya tunkara ko ina yanzu zuciyar ta ishe shi ya tsaya gare ta abin da zai biyo wa baya za ka ga zuciyar ta zama bayyik wato kukumtattar zuciya ba haɗa mishi karatu ya rike ya fahimta ba ku haɗa mai magana ya ɗauka ba ka alƙawari da shi ya tsare sai a sanya masa kasala ta ibada bai jin daɗin duk abin da alheri ko addini za ga bai jin daɗinsa bai samun natsuwa gare shi amma yana iya kwanci tun sha biyu har ƙarfe hudu yana kallon abin nan bidiyo hankalinsa kwance to shi ɗan ya samu sa'a ce shi ma ya shiga a cikin zuciyarsa shi yasa a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan ku saurara hakika a cikin jikin mutum akwai wata tsoka mudga domin zuciya karamar abu ce malamai na cewa ka son ka san girman zuciyarka ka rike wannan shine girman ta na hannunka ta kana a canje ta idan an dafa mu za ka ce mata mudga a cikin jikin mutum akwai wata irin tsoka idza salahat salahal jasadu kulluhu idan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru gaba daya ba a ba ba wani sauran abin da za a yi shikenan mutum zai zan mutum na kwarai wa idza fasadat idan ta lalace zuciyar to shi ma fasadal jasadu kulluhu dukkan jiki shi ma ya lalace manzo Allah ce ala wa hiya qalb ku saurara wannan ita ce zuciya, da haka nan wajibi ne kowane mutum mai hankali ya yi ƙoƙari ya wanke zuciyarsa, zuciyarsa ta zan buɗe ga ayyukan alkhairi, ta zan buɗe ga son zumunta, ga son ‘yan uwa, ga duk abin da za a ce madalla. Akwai wata magana mai hikima wadda mai risala ya yi, wadda ya kamata masu tarbiyyar ɗaliban ilimi su kula da ita. Mai risala yana cewa wa alam anna khairal qulubi aw ahalil khair. Ka sani ya kai mai tarbiyya in a makaranta in a gidanka in kai ma tarbiyyar kanka ka sani. Mafifitan alkhairin zukata to su ne waɗanda an ka cika da ayyukan alkhairi. Don haka zuciyar yara a yi ƙoƙari a cika ta da alkhairi tun suna ƙanana. kada a cika ta da sharri to suna ƙanana. Wa arjal qulubi mahi tsammanin zukata lil khairi ga alheri ya shige su ya zauna sai amfani da shi to su ne zukatan da yake malam yazbik asharru ilaihi matukar sharri bai rigaya a cikin wannan zuciyar ba zaka nan kada ka bari ɗanka sharri ya fara rigaya a cikin zukatunsa kai shi makaranta ka samu tarbiyya ta addini shikenan ka gama naka aiki ka bar shi shikenan Allah zai yatun waye ma saura zai tashi mutumin kirki zai tashi salihi ba sai ya gane ka zai barin laihi ba amma idan sai ya ɗanka ya gane ka zai barin laihi to baka mai tarbiyya mai kyau ba ba zai sallah ba sai ya gane ka ba kai mai tarbiyya mai kyau ba cika zuciyar da alkhairi sai ka bar ma Allah tun haye maka saura don haka yace wa aula ma'uniya bihin nasihun mahi cincimta abinda masu nasiha ma tarbiyya sun hakula da shi kuma warage ba an fi ajrihi arragibun masu kwaɗayin lada sun kaso su samu lada game da aikata shi shine isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin a isar da alkhairi a cikin zukata na ƴaƴan mu'minai to ku masu tarbiyyar yara don mahiyan kunan ɗalibai ne masu karantarsuwa yaran da anka ba karantarsuwa amana ce ya kokari ka sanya alkhairi a cikin zukatansu ba sharri ba an baka amana to ka tsare wannan amana don haka ko abin nan ko a ranar lafira to zuciya ta ƙwarai ita za ta tsira zuciya wadda ba ta da kyau ba za ta tsira ba yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim zuciya wadda Allah ya lau ba ta da hasada ba a cika ta da keta ba ba a cika ta da sharri ba to ita ce zuciyar za ta zama zo lahira lafiya lau shi yasa ga wani hadisi matsala ke cewa qul amantum billahi thumma istaqim ka tsayu addinin zuciyarka ta gyaru shikenan sai ka zan mutumin kwarai to wannan shine abin da Allah tunatar da annabi cewa ya cika zuciyarsa da wannan alkhairi shine ma'anar alam nasharaha laka sadaraka Allah ya ce wa wada'ana anka wuzuraka kuma haƙiƙa mun kayas mun kayas an ka gare ka wuzaraka zunubanka malaman tafsir da yawa sukan fassara cewa zunubanka da ka aikata a cikin jahiliya wannan duk dai tafsir ne wanda baya da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ko wani irin laifi ba ko a cikin zamanin jahiliya mun gane cewa wa wada'ana anka wuzarka mun za mun kayar da zunubanka daidai shi da inda Allah ya ce liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara a kaddarci ko da akwai zunuban to mun yahe masu bale ma babu sun ko da akwai su a kaddarce to mun yahe ma to don da Allah ya ce ko akwai abu na yahe ma akwai sauran magana babu wayan rage shi ta tsantsan muwa don haka mu zunuban ke abin nan mu zunubai ke cutarsuwa mu zunubai ke shahuwa don haka nan فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك zunubin nan da ya nauya yadda banka ya nauya yadda bayanka wato ya saka kasala ya saka nauyin jiki zunubi ko zunubai suna da afat da yawa akwai littafin ibn qayyim al-jawabul kafi wannan littafi ya kamata kowane ɗalibin ilimi ku same shi ku karanta shi ko ku samu a karantar da ku shi zai gwada maka zunubai da aibinsu da tasirin su ga jikunkuna don haka idan zunubi yayi yawa ga jikin mutum sawa'an zunubi guda ne ko zunubai ne da yawa domin za a samu wani zunubi guda zai tsare shike ne ke ko kuma yana da zunuban da yawa yayi wannan yayi wannan ya taba can ya taba nan to kowane dai zunubai in guda in masu yawa sun kai yawa to za su bata hankali tubsidul aqla zuciyar can da anka alkake anka wanke to za su lalata ta za su bata ta wannan shine abin da zunubi zai fara yi maga hankalinka sai hake ganin wani saboda zunubai idan ya aikata abu sai ka tsaka ya tunani wai yana da hankali ko kwaya saboda zunuban sun lalata hankalin sannan tana bice hasken imani ya zanto abin da an anna abin nan aikin alkhairi za ga bai shawarsa wani ma zai kai hogin yana zunubin kuma zai ɗauki nauyin a yi zunubin kuma wannan shine jin daɗi gare shi shi yayi kuma ya biya a yi kuma a yi yana kallo ya ɓata hankalinsa sannan ya shahe hasken da an ka cika zuciyarsa da shi shi yasa Allah ga wata aya yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksib abinda suke aikatawa na zunubai yayi tsatsa tsatsa shine horko akwai hadisin da ke cewa idan kai zunubi sai a ɗiga zuciyarka fara ce fes ko zuciyar yaro fara ce fes idan kai zunubi sai a samu taddawa baka sai a ɗiga da takarda fara idan ka je ka tuba sai a wanke shi kenan ba a gane wannan bakin amma idan gobe ta yi kai bakin sai a kuma ɗigawa zai ƙaru kayan ajima sai zuciyar tare ne ko da takarda ce ta koma baka kirin to shine rana ala qulubihim daga rana sai a samu tsabbace ɗabi Allah ala ƙulubihim, Allah ya bici zuciyarsu, ba su ganin aikin alheri, ba su jin daɗin aikin alheri, ba su son a yi alheri sai dai su sa a abin da ke abin nan mai muni. Kuma tasirin na zunubin da zai tsaya gare ka kai mai aikatawa, to da abin zai zama mai sauƙi. Tasirinsa zai watsu, kai ka cutu, dangin kasu cutu, al'umma ta cutu, ƙasa ta cutu. Hatta da dabbobi da kiwayen da ke cikin ruwa, tsarinsu da zaman lahi suna barkacewa saboda aikata zunubai da yawa, zunubban ɗan Adam ke. Da haral fasadu fil barri wal bahari, bai ma kasaba da aidin nasi. Ɓanna ta bayyana ta yawa a cikin tudu da cikin ruwa. ko ina banna ko ina fitinoni saboda me Allah ce bai ma kasabat aidinna saboda abinda hannayen mutane jikunkunan sun ka jawo zanubanku suke ja muku musibu iri-iri tsada rashin zama lafiya rashin son juna zage-zage wani duk ga suna duk zunubai ne ta haka nan Allah ya ce mun yi wannan liyuziqahum ba'alal ladzi amilu don mu dandana musu ukubar sashen wani abu da suke aikatawa na zunuban ba a kama ku gaba ɗaya bane a'a ai al'ummomin da sun ka shuɗe idan sun yi laihin gaba ɗaya za a halaka su gaba ɗaya to ku an bar ku amma kuma za a dandana muku ukubar abin da kuka aikata ba za a bar ku haka nan ba kaga ya sauki da a share ku gaba ɗaya da a sa mala'iki yake ƙasar ku ya jice ku, ko a sako muku iska ya halaka ku, fa amma adun fa uhuliku birihin sarsarin ati, sakhara ha alaihim, saf alayali. To da ya muku haka nan, da a sanya wannan musiba ta tsada da ke da nafin da rashin zama lahiya wa ya sauƙi-sauƙi, duk fitinu ne, ba wadda adda daɗi, amma ka san kana duniya, kana shaƙastan duniya, ya haida kana lahira. kuma ka ta hidda zanubban. Don haka na Allah ya ce, ya wannan da ɗanɗana muku sashen na wani abu da kunka aikata, la'allahum yarji'un, ko la'alla watakila su yi hankali su dawo. Don haka nan shi abin nan alheri ga mai aikata laifi ya dawo, ba wani mutum wanda bai aikata zunubi, amma ya ƙoƙari ya dawo, in ya dawo shi kenan. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير hashina yahi da yawa don da bai yahi da yawa to da dade da an dade da halaka ku zaka zunubai ko zunubi ba karamin abu bane Allah ya ce ya karyar da zunubai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da mu ake mu ke aikata zunubai annabi ba ya aikata zunubai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam To ga ta ni'ima kuma guda, bayan mun ga ni'ima buɗe kirjinsa, ya yi masa zunubansa ga ta uku nan. Wara fa'ana laka zikiraka, ashe ba maɗaukakar da ambatonka ba, ko kuma haƙiƙa ya Muhammad, sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, mun ɗaukakar da ambatonka. Ɗaukar da ambaton annabi sallallahu Alaihi wa sallam zahirinsa yana nuna ambatonsa, kuma wannan ambaton zai doge duniya har lahira. wannan kyauta ce, ɗaukaka ce, daraja ce, wadda Allah subhanahu wata'ala ya ba manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka koyaushe za a ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce mi ashhadu anna muhammadur rasulullah in mutum zai shiga musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka tsaya gaba guda babu sannan wanda ya ce la ilaha illallah ya alƙawalin bauta ya yi alƙawalin ya bauta ma Allah in ya tsaya nan bai ce Muhammadu Rasulullah ba ya ba ka yi alƙawalin ka bauta ma Allah in baka karɓo ibadan nan ga Muhammadu ba ta yi ba wa rafa'ana laka zikrak don haka ga wajen hudu ba a ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen karatu masu karatun hadisi ko yaushe haddathana Muhammadun wani an wani an wani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ana ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin sallah attahiyatu lillahi ga tunan kana assalamu alayka ayyuhan nabi ko yoshi ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wani mahaluki da ake ambato kamar sa duniya babu babu wannan shine Allah yake nuni da cewa mun daukakar da ambatonka Allah subhanahu wataala ya hore mu mu mai salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka yi shiru domin sun san abin da an karanta sun san larabci ba irin ku bane masu jayayya Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah mun san sallama abin da ake in muzu assalamu alayka ya nabi Allah assalamu alayka ya rasulullah to salati ya zamu yi ma salati shi ma sai ya shu sai da aka ɗauke lokaci sai ce ina mai tambaya ga cikin ƙulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wani dan mai tatsi ne dan kala kato ne gani ga waya yana raddin wannan salati saboda shi bai rada dukkan hadisai ba gaba daya kwata kwata yace babu yace wannan salati ba inda Allah ce kawai annabi Ibrahim salati yace da dama dama ma da ka salatul fatihi yace to meye bambancin wannan tarjihi wani irin hauka kenan ga waya ne gashi wanda ya gwada mai ina kallon sa wani dan mai tatsi ne dan kala katu zindikan wannan lokacin. Don haka Allah ya hore mu muwa annabi salati, kuma annabi ya karantar da mu, kuma sahabbansa sun yi mishi irin salati kuma an ruwaito har zuwa gare mu, kuma irinsa muke yi. Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu mu yardar da Allah, mu yardar da manzon Allah, sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. a cikin tauba Allah na cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu damirin ya koma ga guda ba a ce an yarduhu ma ba an yarduhu Allah da manzon Allah a haƙu sai yake shi hicincinta an yarduhu ka yardar da shi domin bai yiwuwa ka yardar da Allah ba ka yardar da manzon Allah ba ba yiwuwa ba shi yiwuwa ka yardar da manzon Allah ba ka yarda da Allah ba yiwa za ka yanka ce na yarda da Allah ga al'amari na amma ba ni biya hadisi don in gane da ake yi ƙarya kake yi anta kazibun mulhidun mun harifun don haka in ka yarda da Allah ga al'amari to yarda da manzon Allah ya faɗa mai da za ka yi shi ba a ce ka yi wa da kake so ba sannan ba a ce ka bi wani ya koya ma ba manzon Allah kawai aka ce ya koya ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ga wata aya, wa ma'ata kumin rasulu wa ku zuhu, wa ma na hakum anhu, wa ma'ata kumin rasulu, wane ne rasulu a nan? Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wa ma'ata kun bihi duk abin da zo muku da shi ko mine ne, fa huzu ku amsa ku yake da shi, ba maganar bincike. ba magana cewa wannan ahadi ne ko wannan mutawatir ne babu. Ku karɓa ku yi aiki da shi idan ba ku yi ba kun saba ma Allah kun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma nahaku anhu fantahu duk abin da ya hane ku ku bari wannan ya nuna taskiya ta Allah ga manzon Allah cewa ba shi horo ko shi hani sai abin da Allah ya yarda da shi duk abin da manzon Allah ya umurni aikata Allah ya yarda da shi abin da ya hana kada a yi Allah ya yarda a yi hani a kansa wa ma atakumur rasul fahuzu sannan mai suka cewa suna son manzon Allah me Allah ya ce mana ga wata aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ce Muhammad faɗa musu qul kace in kuntum ku masu da'awar cewa kuna son manzon Allah tuhibbuna Allah kuna son Allah kuna son addinin Allah to ga ga jarabawa ga imtihan fattabi'uni ku bi ni ba ni ba manzon Allah ba malamin ka ko shehen ka ba manzon Allah ba dan siyasar ka ba ba chairman na fatin ka ba fattabi'uni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine imtihan ce jarabawar in ka yarda kabbi ka fasil in baka bi ba ka fadi warwas gwamma ka fadi duniya ga jarabawa duniya da ka fadi ga jarabawar imani don haka idan mutum ya rayu shekaru masu yawa suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala yana kafar umarni yana aiki da umarni amma ba umarnin manzon Allah ba ba umarnin annabi ba to ya sanya aikin banza yake yi sannan ba a kidaya shi cikin masoyan Allah ba a kidaya cikin waɗanda Allah ke so sai dai ya zan aduwan mubgidan maki wanda Allah ke hushi da shi kun gane فليحذر الذين يخالفون عن امره امر من amru Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duk masu saba ma'amurin manzo Allah su ji tsoro, su yi taka tsantsan an tusibuhum yawa fitinatun wata irin musiba, har aka ce wata irin musiba, ba a kofaɗi nau'inta ba, shi yasa ma mali ya ce ba musiba ta kahirci, daga kwa saba manzo Allah to kafiri ne, ko roshe sunan manzo Allah kafiri ne. An gane? an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim ko kuma duk Allah ya gama biyu ya yama yama azaba duniya kuma tilara yama azaba duk abin da ke yi na ga Allah subhanahu wataala akwai wata aya wadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun Allah ya ce haƙiƙa wa anzalna mun sabkas ilaika zuwa gare ka azzikir qur'ani wannan shine tunatarsuwa ka karanta mutane shi sai Allah ce li tubayyana lin-nasi don ka bayyana mutane kai musu sharhi ka bayyana musu abinda an ka sabkan ma su sani kai ka ce sunna kana inkarin hujjatin sunna wa zai ma fasara qur'anin hmm? Allah ce li tubayyana lin-nasi kace a'a ba a karba ba a karɓar abin nan hadisi ba a karɓar sharhin sunna to gawa za a karatun gare ka idan ka ce haka nan kenan kowa sai zan annabin kansa kuma wannan da'awa ce wata da sisa wadda an daɗe da shigo da ita Allah ne ya kashe ta tun da wuri-wuri Gaddafi wannan wanda aka kashe yana da wannan aƙidar cewa kowace ƙabila ta samu annabinta ba dole sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane aqida ce mai muni don haka qur'ani ba bai fassara shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha tace kana khuluquhul qur'an duk halin manzo Allah qur'ani domin ma'ana kenan fassara manzo Allah qur'ani ta kumshi abubuwa guda uku wani lokaci ya fassara larabcin da ma'anar larabcin ga sahabban sai sun yi tambaya ita ce sunna qauliyya wani lokaci fi'iliya yayi aiki sahabbai na kallo su yi koyi da aikin fassara ne ga alqur'ani taqririyya wani lokaci wani yayi abu manzo Allah na gani bai musu ba shi yasa ahlus sunna wal jamaa firqatun najiya yan aljanna yan firdausi sun kace sunna kashi uku ce akwai sunna qauliyya fi'iliya taqririyya ba wani sauran wani an gane amma wanda yace ba haka ba to baya da hujja manzo Allah ya ce yi kaza hujja ce tace sunna ko ya aikata wannan sunna ce shi yasa Imam Shafi a cikin Ar-Risala yake cewa um, duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na sunna to ya fahimto shi ne Qur'ani yana mai fassara ga ayatul Qur'ani shi yasa sunna ta take muwaddahatul lil Qur'an mufassiratul lil Qur'an kuma wannan mai hankali ma salimi to ba zai taɓa karyata wannan ba ba a cewa ga wanda an ka saukan mu Qur'ani Allah ya yi umarnin ya fassara shi ga mutane ka ce ba a biya fassara kai ka zo da taka sabuwa wa zai bi ka ni zan ma saurare ka ne ba zan saurare ka shi yasa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ke cewa ala inni utitul qur'an ko kitaba ga wata fassara riwaya wa mithluhu ma'ahu ku saurara hakika an bani littafi an bani alqur'ani wa mithluhu ma'ahu da kuma irin sa tare da shi to menene tare da shi sunna Allah ya ce matan annabi واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله هو القرآن كينا من حكم والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تم منزو الله سما malamai ne suna karantar da sahabbai da yawa kuma haka an kai karni bayan karni karni bayan karni har zuwa yau um, akwai ayar ta bayyana wannan ƙarara ita ce wan najm Allah yana cewa wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa eh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa wan najm ina rantsuwa da tamraro inji Allah subhanahu wataala idza hawa lokacin da sulmu ya zai fadi ma dalla sahibukum abokinku shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai bace ba abinda yazo da shi ba bata bane qur'ani ba bata bace maganganunsa ba bata bane aikin sa ba bata bane tabbatar sa ba bata bane wa ma gawa kuma bai halaka ba kun gane ma dalla wa ma gawa wa ma yanqiqu anil hawa kuma ku sani Allah ya ce ba shi magana daga son zuciya in huwa illa wahayin huwa zancensa duka wahayi ne wanda ya tabbata ma wahayin biyu ne akwai wahayi na qur'ani akwai na sunna don ban san za a yi ka fasar wannan kalma ta ba cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha kuma kace sunna ba wahayi bane ba yiwa sai idan baka yarda da qur'anin ba wannan gaba ɗaya ka game ka ce da Qur'anin da sunna baka yarda ba ko ko tunda Qur'ani ya goyi bayan sunna to shi ma ka bar shi wannan kai ne waɗannan ayoyi suka tabbatar da kore abubuwa guda biyu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalal Allah ya kore ta ga Annabi dan ya ce ma dalla sahibukum yace wa ma gawa al-gawayat babu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore su ad-dalu shine wanda ke wanda la ya alamul haqq bai san gaskiya ba abin da yake bai da tabbas gare shi annabi ba haka yake ba addinin muhammad ba haka yake ba alghawi shine wanda ke bai son ransa ashe annabi bai batacce bane bai bai son rai duk abin da ya faɗi wahayi ne shi yasa ya ce ma abdullahi amr ibn as ina rantsuwa da wanda rai nake ga hannunsa la ya kharuju fihi illa haqq ba abin da zai hita ga harshen nan na wasu gaskiya rubuta duk abin da na faɗa a cikin hushi ko a cikin nashadi wa aka ce ma haka in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sunna hujjati sunna ta wuce ai inkarin ta ga wanda yake musulmi sai dai idan mutum ba musulmi bane wannan kuma daban to akwai yar latifa guda wadda ita ma daga cikin yan kwanukan nan ta da ƙura game da ita a kan harkar hadis. Hadisi shi ne sunna annabi sallallahu Alaihi wasallam. Idan babu hadisi babu sunna gaba ɗaya. In babu hadisai to babu sunna gaba ɗaya. san wannan, wannan shi ne na farko ka san shi. Sannan na biyu, kasancewa dukkan wani fiƙihu da duniya na mazahibul fuqaha mazhab Abu Hanifa ta Malik ta Shafi Ahmad ibn Hanbal As-Sauri Imam al-Arzai da sauran duk mazahib da ashabul ra'ayi da kowa da azahiriya da kowa duk fuqaha wa da mazahib dinsu suna juyawa ne da hukumce hukumcen su akan hadisai idan kan roshi hadisan to baka da dalilin shi kuma kai ma maliki haki kamar wanda ga mubtil mubtina kokarin yi ya soke hadisai ce malikiya ɗaya za a bi to in ka soke hadisai ina malikiya take da kwafin tsayi babu babu don haka dukkan hukumce hukumcen mazahir an ciro su ne daga daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ce su na malamai idan ka soke hadisai to ka soke duk abin nan su mazahib na fuqaha kun gane to akwai kashin hadisai da suke kokarin kururuta a wannan yan kwanuka cewa hadisi mutawatiri da hadisi ahad malamai da yawa sun ta bayani ba sai an yi ta dogon bayani ba abu guda zan karawa ko biyu mu sani cewa hadisi mutawatir ko hadisi ahad a kasa su kashi biyu kashi ne bid'i kashi ne na bid'a asalinsa mu'tazila su ne asali ba malaman hadisi adda wannan ba sun mogalin ɗinsa an kai a cikin ƙawa'id abin nan ta hadis imamu asayudi ya faɗa a cikin sonul mantik ya ce wa inna ma hadha alqawl allazi yuzkaru anna habarul ahad la yufidu al-ilm bihal cewa abinda ake ambato cewa hadisai na ahad ba su tabbatar da ilimi sai su tabbatar da zato ya ce wannan ƙaulin wato ƙauli ne wanda yake ihtara adkhul abin nan qadariya wal mu'tazila qadariya da mu'tazila su sun hakirkiro shi ba malaman hadisi ba wa kana qasduhum min huradul akhbar abinda amanu hasu da shi ba ta hadisai gaba daya mun gane ba ta hadisai gaba daya ta wace huska domin hadisai mutawatirai an kalilan ne duk kwara nawa ne sannan duk hukumce hukumcen shari'a da mughayyabat da labarukan da annabi ya bai dukkan so akhbaru ahad ne idan kace hadisi akhbaru ahad zato ne ba ilimi bane to duk al'amuran shahi alqiyama za ka kore su baka yarda al-sirai ba sai abin nan kausara awan abin nan yawa duk da hakori shi yasa ga mu'tazilawa suna cewa babu azaba kabri sun ce hadisi ahari ne awan ayyuka sun ce babu shi saboda hadisin ahari ne ashe kaga wani kwana ce kawai an kalade don a rosa mahi yawan hukumce hukumcen addini muna bai da kyau wannan shine shi yasa cikin malaman hadisi mutumin farko wanda ya fara magana akan wannan hadisi shine Khadib al-Baghdadi a cikin al-Kifaya kuma annuqad na malaman hadisi sun aibanta shi akan wannan kamar irin su Ibn Abdul Barr da innan al-Iraqi a cikin at-Taqayid wal-Ida sun zarge shi sun aibanta shi akan wannan domin zai kawo rudani kamar wanda muke yanzu gashi ana kokarin a raba addini biyu mahi yawan sa a tudas kadan na a rike don haka muqaddarci cewa malaman hadisi da yawa sun bi kashin na mutawatiri da ahad fa'ida wanda za a samu gare shi ba ta wuce fa'ida biyu kawai cewa wannan hadisi mutawatiri ne ma'anarsa kawai ta karibu ma'anar turuk don a kusantar da kai ga hanyoyin hadisi. Masalan wannan hadisi ya zo ta hanya uku, an samu wannan ta hanya talatin, waye fi yawa? Mai hanya talatin, mun gane? To, an ka tara masu wuri guda za ka san wannan hadisi hanyoyinsa talatin ne, wannan hanyoyinsa guda biyar ne ko uku. Amma ba dalili ba ne, ka ce mai hanya talatin shine sahihi, mai hanya uku ba sahihi, wannan ba dalili ba ne. don kana ya samun hadisi da hanya ɗari amma duk hanyoyin banza mawdu'ai ne masu rauni ba su ba aiki da su mai hanya biyu shi ya inganta shi za a aiki da shi ashe kaga yawan bai amfani ba yawa ba shine amfani ga hadisi ingancin sanad iznadi musan wannan a kaddarci mun yarda tawaturin mun yarda da ahad din amma ba hujja bane kace hadisi ahad ba ya tabbatar da yaqini sai dai zato to wannan kan kuskure ne baka da hujja sannan na biyu a san ma'arifatu annal hadisul mutawatir aqwa min al ahad hadisi mutawatir wanda zo da hanyoyi kashi goma ko talatin to ya fi ƙarfi bisa ga hadisin da ya zo ta hanya biyu amma ko shi da sharaɗi inda ta'arud idan akwai ta'arudi tsakanin hadisan ba tsakanin hadisi da hankalin kanka ba kuma kun gane hadisi in ya ta'arudi da juna domin ba wani ahalus sunna wanda ke cewa mai riwaya hadisi bai kure yana kure ba wanda ke cewa bukhari bai kure muslim bai kure tirmizi bai kure ba wanda ya ce haka nan duniya kuma duk wanda ke karatun hadisi da qawaid da usul na hadisi ya san wannan domin kure yana yiwa ba ga wanda ya ya faɗa ba ga wanda sun karwaito yanzu a wannan masallaci ga muna mutun nawa annan a kaddarce mun kai mu nawa 200 To, mu ɗauki ɗari biyu, an tashi, kana tsammanin dukkan su suka je su faɗi abin da malami ko mai karatu ya faɗi daidai ba bambanci yana yiwa. Ai, ba kwamfutas ba ne. Don haka wannan wurin faɗi ya kure, wannan wurin faɗi ya ƙara, wannan ya rage. To, wannan shi ne ake son a haɗa, shi ne fa'ida ta haɗa hanyoyin hadisi don a gane mai ƙari a gane mara ƙari a gane mai sawaba a gane mai kure ba wanda ya ce malaman hadisi masu riwaya ba su kure babu mun gane amma cewa zato ne to kai azzato kai azzato da kanka kuma mu kai ma muna zatonka babban matsalar mahi yawan masu maganar sai haka ba su da dalilin mahin maganar wanda da ɗaya bai taɓa karatun hadisi ba da ɗai abin da ya yi kawai daga lahallari a shimawi ƙurɗaba risala ya tsaya nan kuma ya kama wa'azi ya naɗa rawani za ka duk abin da gada man faɗi shi faɗi zai sannan waɗanda ya tara jahilan kuma sun ɗauke shi malami da ya yarda bai sani ba dai ba fanni na bane ku je ga masu fanni su shi kenan an huta ko kuma mai biyar ɗariƙa kai kana tijjaniyarka ko kana ƙadiriyarka ta ce ba a aiki da hadisi aha da ko hadisan gaba ɗaya don zato ne to kai faɗa min tijjaniya na ta hito mutawatira ce? Ashe ka kamata ma kai watsi da ita, takwan yi watsi da ita mu gani don zato ce. Tijjani ya dawo ya ce annabi ya iske shi ya ba shi wurdi, bayan annabi ya rasu da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin, kacce ka yarda tana wannan aikin. Shi bai san zato ba? Sai ka zaci sahabban manzon Allah da tabi'in, da tabi'in tabi'in. kasace su jama'a yana hankali babu shi yasa a da za ka ga duk mai faɗa da hadisi to ba su wuce mutum uku yanzu an ka samu kashin na hudu na ɗai wanda aka kafiri tsintsa mai ƙiyayya da addini to bai son hadisi kuma zai ta faɗa da shi shi wannan kaga bai da rikici wanda ba musulmi ba don ya abata qur'ani ko hadisi ba kama damuwa kashi na biyu yan bid'a irin mu'tazila, jahamiya, murji'a da ire-irensu, kuma su waɗannan ba wai ƙaryata hadisan suke yi gaba ɗaya ba, a'a, kowane suna tawilin hadisin da ben nan zai ba shi ƙarfi ya tabbatar da bid'arsa. Za ka na hadisin da ya zo in ka zai kore bid'arsa to sai mai tawili ko ce hadisi ahadin ya ai ba aiki da shi. Shi ba don komi ba don ya tsira da shi da bid'arsa. Mun gane? kaji bangare na biyu bangare na uku zindiƙai waɗanda kafirai ne sun ka shiga a cikin musulunci da riga musulunci kamar mai tatsi ne kafiri ne abin na kirista ne har yan aka shi bai shiga musulunci ba to irin su akwai su da yawa sun shiga a cikin rigar musulunci don su yi faɗa da addini kashi nawa kenan uku kashi na hudu wanda ke sabo ne shine jahilan ban su in ce jahilan ahlus sunna ko in ce wawaye masu da'awa su ahalu sunna ne amma sun taimaki yan bid'a sun taimaki zindiƙai wajen rushe sunna domin wani ya kare ƙa'idodin ƙungiyarsa ya yi mishi girma bisa ga kare sunan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ko da hadisi ya inganta in cikin duk littafan nan kutubu sitta an yi riwaya in ya tsinka za ta soki shugabannin ƙungiyarsa to zai karkace mu wannan hadisi ni ga na karantar da wasu wani yanzu min da da sakula amma an dade kila wannan wata yanzu ta an barta yanzu min da sakula an rubuta an hana musu yin yin qablu kuma shi dan shina da'awa ahlus sunna ne kuma kungiya mai da'awa ahlus sunna ce saboda a saba ma wasu to ina hankali ga irin waɗannan mutane don haka sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne hikahikan musulunci idan ka kace shike guda kabbar guda to babu inda tsuntsu baya tashi jirgi baya tashi da haka nan qur'ani da sunna da hadisan manzon Allah su ne musulunci ba a ɗaukar guda a bar guda in ka ɗauke guda ka bar guda ba ka ɗauki kowane ba to Allah ya tsare mu Allah shiryar da mu gaba ɗaya. To ina ne muke? To, warafa ana laka zikira ka ku? Hakika mun ɗaukakar da ambatonka, wannan shine muka bayani game da shi, na ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan Ubangiji ya haɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da ya masa na ishrafu sadar da kayar da zunubi ga jikinsa, sannan ɗaukakar da sunansa. To sai Allah kuma ya umarce shi cewa ya yi hankuri da duk abin zai samu kansa na wahala domin kuma ba shi yiwa ba a jaraba ka ba ko da an wanke ka an buɗe gabanka an sanya ma ilimi an sanya ma hikima to kuma wata rana sai an jarabe ka ka samu ɓacin rai ka samu musiba ka samu fitina to Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al haqiqa ma'al usri tare da kowane irin tsanani yusran za a samu sauki mun gane tare da kowane irin tsanani to za a samu sauki kuma inna ma'al usri yusra lalle tare da kowane irin tsanani ana samun sauki watan kenan tare da kowane tsanani akwai sauki wannan hikimar da ke cikin wannan magana inna ma'al usri sai aka zo da al usr bil ma'rifa da alif da lam alif da lam na farko ya zan diljins na biyu lil ahad wato kenan ko yaushe ma'arifa idan ta zo abin nan ya zo da ma'arifa ta zo an kai takararinta kamar nan inna ma'al usuri yusura kuma can an ce inna ma'al usuri yusura to idan aka yi takarari abu guda ne ashe sauki tsananin guda ne inna ma'al usuri tare da tsananin nan da kake gani ya same ka yusuran akwai wani irin sauƙi ta he. Kuma a, tana nan saura minti hudu. To, ina kuma tare da tsananin nan akwai sauƙi, ashe kenan in na kira ta zo ita kuma haka buɗe, to ana nuhin abubu ne daban-daban. Don haka tsanani nan guda ne, sauƙi fa biyu ne. Yasa ga hadisi yake cewa na abin nan tsanani abin nan guda bayan rinjayar sauƙi biyu, Loka idan ka ga tsanani to dage kai ta addu'a sauƙi na nan ta he, insha Allah ta'ala. Inna ma al'usur yusuran, fa'iza faragta idan ka ƙare fansab ka kahu ka tsayu, idan ka ƙare mi kenan, malamai na da bambancin ra'ayi da yawa, wasu na cewa idan ka ƙare ga kowane irin al'amari kake cikinsa, na ibada ne ko na mu'amala ne. wasu malamai sun tafi akan cewa ana nuhin sallah fa idza faragta idan ka kare sallarka fansab zamna ta roke ubangijin ka haka suke fassara shi sa suke ganin an kare sallah ka zamna ka yi addu'a wannan akwai wannan riwayar kuma ba lokacin bayanin ta saboda lokaci ya tafi wasu na ganin a'a ko wani irin sha'ani haka cikin sa fa idza faragta idan ka kare min amrin kowane irin al'amari ne haka cikinsa fajihad yi ƙoƙari ka shiga wani al'amari kada ka zamna ka razube in aikin ibada kake kana sallar kar sallah zamna ka yi addu'a in ba za ka yi ba ita ji wajen sana'a kun gane ko wani al'amari ka tsare shiga wani kada ka zan abin nan ba sadda haka da abin yi kada kai zaman banza fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sannan kuma ka zama mai kwadayi ila rabbika zuwa ga ubangijinka Allah ya ce na wa ila rabbika ya gabatar da jari da majarur don ya nuna alhasar ma'ana kenan ai la targhab kada ka yi kwadayi kada ka sara ranka ga samun komai ga kowa illa ila rabbika sai zuwa ga ubangijinka don haka nan ko yaushe kwadanka ki san ga ubangijinka yake ko da kana da bukata ga wani to ka bide ta ga ubangiji ka ka bide ta ga wani wannan baya ya ma komai roki Allah Allah shi zai saukakar da al'amurra shi ke sa a yi maka ko kada a yi maka to ga karatu ya zo amma kuma lokaci yayi saura minti hudu ina ganin anan za mu kwana sai dai mala idan ya zo kuma ya ƙara bayani ya ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi gafarta mana ya a cikin tunaninmu ya ba mu lafiyar zama lahiya a wannan ƙasa tamu da taimaki addini da masu taimakon addini Allah ya taimaki shugabanninmu ya ba su ikon yi mana adalci kuma da aikata abin da yake alkhairi gare mu da kansu gaba daya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk